gunshi-gunshi wanga ‘yan mata goma ne za su ɗiba ɓaure suka kama hanya suna ta tahiya suna ta tahiya sai da suka kai wurin ɓaure ya zamanto a hanya babbar su dutacce musu shegiyar da bata canye ɓaurenta ba sai na ba ta kashi wadda duk ta kai ɓaurenta gida sai na ba ta kashi shi kenan da suka isa sai suka yi ta ɗiba ɓaure suna ta ɗiba masu wayo suna ɗibar ninannu suna ɓoyewa cikin zannuwansu suna canye waɗanda ba su nuna ba to akwai wata yarinya a cikinsu ita tana ɗiba ɓaure tana canyewa tana ɗiba tana canyewa sai da suka ƙara ɗiba ɓaure suka kama hanyar komawa gida suna ta tahiya suna ta tahiya sai da suka isa shikenan da suka isa gari uwayensu suka gudu tarbonsu kowace ta hiddo ɓauren da ta kawo ta ba uwarta sai da uwar yarinyar ta kawo gare ta ita ba ta kawo ɓaure ba ko kaɗan sai uwar ta ce mata shegiya kuma sai kin ka mini ɓaure tattahi ya zamanto ‘yan matan duka za su wajen wani biki da ake yi wani ɗan gari can da suka zo ma an ɗumka musu tuha da komi da komi sai suka ta yi waccan ita ta koma dashi neman ɓaure ko da ta isa ɓaure ya ƙare ɓaure ya ɗauke ɗiyan shi sai ta ce ɓaure ɓaure gare ka ni zo ɓaure ya ce mata ƙurƙiya ƙurƙiya in ba ki ka ba ni ƙyaƙya a'a ki kai mawa in kai ma inna inna ta ba ki mi ta ba ni zanna zanna ki ta ina in ta biki sarata ta ta bar ni shikenan sai ɓaure ya ce mata ta tahi wurin saniya ta ba ta ambo sai ta tahi wurin saniya ta ce saniya saniya gare ki ni zo saniya ta ce mata ƙurƙiya ƙurƙiya in ba ki mi ki ba ni ambo ambo ki kai mawa in kai ma ɓaure ɓaure ya ba ki mi ya ba ni ƙyaƙya a'a ki kai mawa in kai ma inna inna ta ba ki mi ta ba ni zanna zanna ki ta ina in ta biki sara ta ta ta bar ni saniya ta ce mata to yanzu sai ki ta wurin adwa ki ɗebo min toho sai ta ta wurin adwa ta ce adwa adwa gare ki ni zo adwa ta ce ƙurƙiya ƙurƙiya in ba ki mi ki ba ni toho toho ki kai mawa in kai ma saniya saniya ta ba ki mi ta ba ni ambo ambo ki kai mawa in kai ma ɓaure ɓaure ya ba ki mi ya ba ni kyakya a'a ki kai mawa in kai ma inna inna ta ba ki mi ta ba ni zanna zanna ki ta ina in ta biki sarata ta ta bar ni shikenan sai adwa ta ce mata to sai ki ta wurin gamba ki kawo mini ruwa ta ta wurin gamba ta ce gamba gamba gare ki ni zo gamba ta ce kurkiya kurkiya in ba ki mi ki ba ni ruwa ruwa ki kai mawa in kai ma adwa adwa ta ba ki mi ta ba ni toho toho ki kai mawa in kai ma saniya saniya ta ba ki mi ta ba ni ambo ambo ki kai mawa in kai ma ɓaure ɓaure ya ba ki mi ya ba ni kyakya a'a ki kai mawa in kai ma inna inna ta ba ki mi ta bani zanna zanna ki ta ina in ta biki sarata ta ta bar ni shikenan sai gamba ta bata ruwa ta ɗauka ta ta yi ta zuba ma aduwa aduwa ta yi toho mai ɗan karan kyawu ta ɗiba ta ta yi ta kai ma saniya saniya ta ci ta ƙoshi ta yi ambo ta kwasa ta ta yi ta shaha ma ɓaure ɓaure ya ɗiya masu ɗan karan kyawu ninannu jajjawur da su ta ɗiba ta ta yi ta kai ma uwarta ko da ta zo ma uwar ba ta ɗumka mata komi ba sai waɗansu raga da ta samu ta ɗumka mata haka nan ta bata ta ɗauka ta taitarsa tana ta gudu tana kuka sai da ta zo ta iske tsoka da tsoka suna bugayya ta wuce bata ce komi ba tana ta gudu tana ta gudu tana ta gudu tana ta gudu sai da ta gamu da waɗansu hillani biyu suka ce mata ke ƙurƙiya ba ki son kitson damo ta ce hey mi zane da kitson damo ni da zani wajen biki sai ta tayi ta wuce tana gudu tana gudu tana gudu sai da ta yi nisa sai ta zo ta iske wata tsohuwa na zaune ta guda na makka guda na madina sai ta ce mata tsohuwa shayi cininki in wuce tsohuwa ta ce mata ta cinan ganawa ba su jayuwa sai an shaha musu kitsan damu sai yarinyar ta koma neman hillanin nan biyu da ta gamu da su waɗanda suka ce mata in tana son kitsan damu ta koma tana ta gudu tana ta gudu tana ta gudu sai da ta tsinkaye su ta ce kai wa'innan kai ku tsaya shikenan sai suka tsaya sai da ta iso gare su ta ce kai don allah ku bani ɗan kitsan damu sai suka ce mata da farin da muka ce miki mu baki kitsan damu ba ca kika yi biki zaki mi zaki da kitsan damu ta ce don allah ku bani sai shi kenan suka bata tattai ta shaha macen nan ta shaha musu kitsan damon nan shi kenan macen ta samu ta jayi cinanta to tattai tana gudu sai da ta yi nisa sai macen ta ce mata ke waccan ke sai ta tsaya ta waiwayo sai ta ce mata zo yarinyar ta koma ta je wurinta sai ta ce mata yanzu sai ke mini ruwan zahi in yi wanka ta ce to shikenan za ni wurin biki amma ba komi sai in tsaya in yi miki ruwan zahi ta tsaya ta yi mata ruwan zahi ta ce mata to yanzu sai ki kai min su bayan gida in yi wanka ta zuba mata su can bayan gida da ta komo sai tsohuwar ta ce to yanzu sai ki zo ki cuɗa ni yarinyar ta ce hey ni dai ina tsoron ban tsohi kar in ta yi wurin zuza ya ta ya hwashe tsohuwar ta ce mata ba komi ba laifi ko ya hwashe babu komi ko baina ya hwashe babu komi sai yarinyar ta ce to shikenan ta hwara tana zuza tana zuza tana zuza sai da ta zuza wani wuri sai ban ya ɓare biyu sai ta ce ba kun ga abin da nike nan ga gudu gashi ai ya zo yanzu ai banku ya hushe tsohuwa ta ce mata babu komi yanzu ki diba ki gani me kika gani ciki ta ce na ga ƙyar bata uku ta ce to ki ɗauki babbar su duka wadda an babbar su duka ki ɗauko ta ki buɗe yarinyar ta ɗauko babbar su duka ta buɗe tsohuwa ta ce mata me kika gani ciki ta ce ɗan ƙwai uku ta ce to yanzu sai ki ɗauki ƙwannan uku ki je ki ta rishiya ki kawo ruwa tattayi ko da za ta tayya ma tsohuwar ta ce mata sai ki biya da ƙwannan uku in kinka ta yi kina shin tsuntsaye ga hanya suna magana suna zaginki amma ko sun zage ki ka ce musu komi ke dai ki shirunki in kika zo in za ki komowa ki biɗi inda akwai haƙo sai ki washe ƙwannan uku in kin ce in washe in kin ji an ce miki washe mu sha jini dukkan ki washe in kin ji an yi shuru sai ki washe shikenan yarinyar ta ɗauki tukunya tattai neman ruwa ta biya da kwanta uku da ta zo kan hanya shikenan sai ta iske tsuntsayen ga suna nan suna magana suna ta zaginta suna ta zaginta ita dai bata ce komi ba tattahi ta ɗibi ruwanta ta cika tukunyarta za ta koma sai da ta iso ga wani haƙo sai ta ce in hwashe sai ta ji aka ce mata hwashe mu sha jini in hwashe hwashe mu sha jini na so uku ta ce in hwashe sai ta ji shu sai ta ɓaɓe ƙwannan ga ƙasa sai gashi bayu tumaki shanu raƙumma sauran ƙwai biyu ta ce in hwashe hwashe mu sha jini in hwashe hwashe mu sha jini in hwashe shu sai ta hwashe kwan zinariya tuhahi komi da komi dai na duniya ta samu shikenan sai ta zo ta taho gida da duk abin da ta samu aka zo aka shirya ta aka gyara mata jiki aka gyara mata kai aka yi mata komi da komi ta shirya za ta wurin biki da za ta tsaya wurin bikin ma sai macen ta ce mata to yaki nan wurin da za kikin nan wurin bikin nan mutumin da za shi aure ɗana ne za a tambaye ki sunan shi babu wanda ya san sunan shi amma ke zan gaya miki sunan shi sunan shi askandari ne dan hawa da mai madubbai in kin ka tahi ki haɗi haka nan ana tambaye ku aso uku hakan ga na farin da na biyu duka kakki gai sunan shi sai an kawo gare ki na so uku sa'annan ki gai sunan shi shikenan yarinyar tattayi da tattayi ma ko da abokanta sun ka tsinkaye ta tana zauke waɗansu su ce a wance ta waɗansu su ce kai wa zai ba wance wanga abu ina wance ta samu wanga abu waɗansu su ce kai wance daita waɗansu su ce kai wance zati wa zai ba ta wannan duka wagga zinariya wannan tuha masu kyawu wa zai ba ta su sai da ta iso abokanta duk suka gane da ita ce sai suka fara tsoki suna tsoki suna tsoki suna tsoki suna cewa mun sani dai ba ta waɗin sunan shi ba ta san sunan shi ba ita ma shi kenan sai saurayi mai aure ya taho yan matan suna jejjere hakan ga sai ya zo ga tawarin ya ce waɗi sunana mowata waɗi sunana sai ta ce ban san ka ba mowana ban san ka ba sai ya ce mata baki sanni ba mowata baki sanni ba baki sanni ba mowata jaye ganga sai ta jaye ganga shikenan aka ta yi wurin ta biyu ya ce mata waɗi sunana mowata waɗi sunana sai ta ce ban san ka ba mowana ban san ka ba sai ya ce mata biki sanni ba mowata biki sanni ba biki sanni ba mowata jaye ganga haka ne haka ne haka ne sai da aka kai ga yarinyar nan aka ce mata waɗi sunana mowata waɗi sunana sai ta ce ban san ka ba mowana ban san ka ba sai ya ce mata baki sanni ba mowata baki sanni ba baki sanni ba mowata jaye ganga sai ta jaye ganga shikenan yan matan duka suka ce eh ai dama mun ce bata san sunan shi ba in ta haɗi sunan shi ni dai zan zaman mata haka haka wagga ta ce zan zaman mata tukunya wagga ta ce zan zaman mata matashi wagga ta ce zan zaman mata gado wagga ta ce zan zaman mata taɓarya wagga ta ce zan zaman mata turmi sai guda lak daga cikinsu ta ce ni dai zan zama mata abikiya in dai ta haɗi sunan shi ni dai zan zama mata abikiya shi kenan aka tai aka yi na biyu ba ta haɗi sunan shi ba sai shiga na uku da aka kawo gare ta sai aka ce waɗi sunana mowata waɗi sunana sai ta ce askandarini ɗan hawale mai madubbai shi kenan kowa ya gigice waɗanda suka ce za su zama mata haka da haka da haka da haka duka suka zama mata waɗansu suka zam tabarmi waɗansu suka zam tukane waɗansu suka zam taɓare waɗansu suka zam abinda duk suka ce sai yarinyar nan guda da ta ce ita dai in ta haɗi sunan shi za ta zama a bikiyarta sai ita kaɗai abba ta birkice ba shikenan askandari ne ɗan hawala ya auri yarinyar ga suka ta yi suka yi zamansu suka yi zamansu ita da waccan a bikiyarta suna nan suna nan haka nan sai ran nan ta tambaya a ba ta izini ta tai ta gano iyayenta shikenan da ta tai ko da ta zo gidansu ma uwayenta suka gani eh ta yi arziki ta yi kyawu ta yi komi da komi shikenan sai karnuwarta yake shiyar uwarta ta ce ita ma za ta tayya ta samu abin da yadda ta samu tattahi ta bidashi tana ta gudu tana ta gudu tana ta gudu sai da ta zo ta iske tsoka da tsoka suna bugayya sai ta fara kyalkyale dariya ta yi ta dariya ta yi ta dariya babu wanda ya kula ta tattahi tana ta gudu tana ta gudu tana ta gudu sai da ta zo ta gamu da samarin nan hillani su biyu suka ce mata budurwa ba ki son ba ki kitsan damo sai ta zage su ta ce ku tai ku bani wuri ni da za ni wurin biki mi za ni da kitsan da mu sai shi kenan suka tahi suka kyale ta ta wuce da tattahi sai ta zo ta iske tsohuwa ƙawar ta gudana makka gudana madina shi kenan sai ta ce tsohuwa gudda cininki in wuce sai tsohuwa ta ce mata ta cinan ganawa ba su jayuwa sai an sha musu kitsan damo ta ce da kitsan damo tsohuwa ta ce mata iyi shi kenan tattayi tabbihin lanin nan ta zo ta ce musu su ba ta kitsan damo sai dai suka yi kirki suka bata ta zo ta shaha ma tsohuwar tsohuwar ta jaye cinanta tattai tana gudu sai tsohuwar ta ce mata ke waccan ke komo shikenan ta komo sai tsohuwa ta tambaye ta ta yi mata ruwan zahi ta yi wanka ta ce in yi miki ruwan zahi ni da za ni wurin biki ina maza maza za ki ce mini in miki ruwan zahi shikenan sai tsohuwa ta yi lallashinta dai sai ta tsaya ta yi mata ruwan zahi ta ce mata to yanzu sai ki kai mini su bayan gida in yi wanka ta ɗauka ta ta kai mata su tsohuwa ta ce to yanzu sai ki zo ki cuɗa ni in cuɗa ki ni bayan nan naku na tsohi ni babu ruwana da shi in cuɗa ki har ki ta ki ɓare sa'an nan ki kawo mini wani aiki tsohuwa ta ce mata babu komi ke dai cuɗa ni haka nan shi kenan ta zo tana cuɗa tsohuwa sai da bai ya hoshi sai yarinyar ta ce to kin ga abin da nike tsoro yanzu gashi nan bayanki ya hoshi tsohuwa ta ce ba komi mi kika gani ciki ta ce na ga batta uku ta ce to ‘yan battan na uku ki ɗauki wadda ta hi su girma duka ta ɗauko tsohuwa ta ce mata sai ki buɗe in buɗe na san abin da ke ciki tsohuwa ta ce mata ke dai buɗe sai ta buɗe tsohuwa ta ce mata in kika gani ciki ta ce yan ƙwayaye uku tsohuwa ta ce mata to yanzu sai ki riƙe yan ƙwayayen nan ki ta yi rijiya ki kawo mini ruwa in za ki ta yi rijiya sai ki biya ɗaken ƙwayayen nan naki uku a kan hanya kin iske tsuntsaye suna magana suna zaginki in sun zage ki ma kai ki tsaya ki yi musu magana ke dai ki kyale su in kin ka isa in za ki komowa ki bi haƙo sai ki ce in hwashe in kin ji an ce hwashe mu sha jini ki hwashe in kin ji an yi shiru sai ki hwashe shikenan yarinyar ta ɗauki tukunyar da ƙwayayenta ta tahi tana tahiya tana tahiya sai da ta zo kan hanya sai ta iske tsuntsaye suna nan suna magana suna zaginta ba dai sun zage ta ba sai ta tsaya ta zage su ita matar rama taddai ta wuce ta kwaso ruwanta za ta komowa sai da ta iso ga wani haƙo nan sai ta ce in hashe sai aka ce mata washe mu sha jini in hashe washe mu sha jini sai shi kenan sai ta ɓaɓe ƙwayayen nan ga haƙo sai ba ta samu komi ba sai macizai kunamu kutare duk dai abubuwa da ba su da kyawu suka hito suka canye ta shi kenan